don kana saba Allah kuma cewa kake kana san shi wannan ai ba zai yiwu ba a hankali hankali ba zai karɓi wannan ba da a ce san da kake yi masa na gaskiya ne da kai masa da'a domin masoyi kullum yana yi wa masoyinsa da'a yana bin maganar abin da masoyinsa yake so abin da yake faɗa wannan shi ne hakikanin al'amari to ubangiji a wannan aya yake cewa liyabluwakum ayyukum ahsanu amala dan ya jarrabe ku wane ne yafi kyan aiki wannan shine dalilin da yasa Allah ya halitta na farko ubangiji ya gaya mana yaya halitta ta kasance ya halicci kaza ya halicci kaza ya halicci kaza kuma halittar nan shi yayi kayansa ba wani ne yayi masa ba duk da cewa a nan ma akwai wata muguwar aqida da ita ma aka kutso da ita cikin musulunci kuma aka yi ta tallata ta cewa ai farkon abin da aka halitta shine hasken annabi sallallahu alaihi wasallam daga hasken annabi ne kuma aka halitta komai komai daga hasken annabi har ake faɗar wani hadisi na ƙarya wani hadisi na ƙarya wanda ba ya da asali ko kaɗan cewa wai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambayi wai jabir ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam cewa me aka fara halitta sai manzo Allah ya ce nuru nabiyyika ya jabiru hasken annabinka jabiru aka fara halitta aka fara halittarsa wai aka halicce shi aka karkasa shi kashi-kashi wani kashin aka yi sammai da shi wani kashin aka yi annabawa da waliyai da shi wani kashin kuma aka kasa aka yi ji da shi wani kashin aka yi gani da shi wani kashin aka kasa aka yi aljanu aka yi waye aka yi waye wannan duk ba gaskiya ba ne ƙarya ce asalin wannan har tsaka ce ta mutanen yunan da mutanen indiya aka ɗauko ta aka cusa su cikin musulunci waɗanda suka fara kwaso wannan sharar suka shigo da ita cikin musulunci su ne su ibnu arabi ibnu arabi su suka fara wannan tsiyar suka ɗauko wannan cewa ai annabi sallallahu alaihi wasallama shi ne aka fara halitta su a gurin su ma babu bambanci tsakanin Allah da annabi Allah din shi ne annabi annabi shi ne Allah domin a gurin su babu wani ba Allah saboda haka ubangiji ne ya shiga cikin sifa ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma shine yake shiga cikin annabawa duka duk annabawa tajalliyat ne min tajalliyat annabi sallallahu alaihi wasallam wannan shi suke kira alhaqiqatul muhammadiyya in ka ji ana ce maka alhaqiqatul muhammadiyya ko ba a fassara maka ba wannan ake nufi na san ba za a fassara maka ba ba za a fassara maka ba in dai ka karanta a cikin littafin sufanci an ce alhaqiqatul muhammadiyya ana so a gaya maka cewa komai daga annabi sallallahu alaihi wasallam ne yake saboda haka hatta annabawa da abinda duk suka samu na ilimi duk gaba ɗaya daga annabi sallallahu alaihi wasallam suka same shi kuma duk halittu sama da ƙasa wani ma da yayi da yayi littafi wai shi mu'jamu barra annabi sallallahu alaihi wasallam kwanan bai fi shekara da fitowa ba wani mutumin masar ne wai yana ba da labarin waɗanda suka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kazatan ido ido wato ido da ido a ciki ma har ya faɗi wani malami na nan Maiduguri wai shi ma yana ciki wallahi da yana faɗa ni ban san ɗan Najeriya yake nufi ba sai da na gama karantawa sai bayani a shi ɗan Najeriya yake a harafin alif a ciki ya ambace shi in ka je ka duba littafin yana nan a Kano ka je kasuwa mu'jamu marra annabi sallallahu alaihi wasallam yace wannan malamin ba ilimin da bai sani ba har ilimin tsafi ya sani wallahi yace har ilimin tsafi malamin ya sani babu abin da bai sani ba kuma ko da yaushe akai akai yana ganin manzon Allah ido da ido ban sani ba shi malamin an kawo masa littafin ya gani ko bai gani ba amma dai mu ana nan ana sayarwa kuma shi yana cikin farko farko tunda ya tsara shi ya tsara shi ne akan akan huruf alifun ba'un ta'un to kaga alifun shine da farko sai sunan sai yazo yace wallahi kul akai akai yana garin manzo Allah kuma ya kazata lama lama yace ba ilimin da bai sani ba babu babu yaran da baya ji to ku dai kun ban sani ba kuna da wani malami mai irin wannan ban sani ba to a gaskiya ta ga irin wannan malamin da yake rabbani idan ya ga wannan zai fito ya tsawata ya ce wannan shaidan kada a yarda da shi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama duk sanda ya ga ainihin za a kuzuzu tashi a wuce gona da iri da shi tsawatarwa yake ce ba haka bane lokacin da wani ya zo ce da shi ya ma sha Allah wa shi'ta annabi ya tsawata masa yace aj'altani lillahi niddan qul ma sha Allah wahda zaka sanya ni kishi ga Allah ka ce in Allah ya so shi kadai annabi bai yadda ba lokacin da ya ji wasu suna yabansa suna cewa wa fina nabiyyun ya'lamu ma fi gadi hadisi yana cikin sahih bukhari a cikin mu akwai wani annabi da ya san me zai faru gobe annabi ya ce da da'i da'i hada wa quli ma taquli bar wannan magana ki dai faɗa abin da da kika ci gaba da kike faɗa ki ci gaba da yaban iyayenki da faɗar irin jarumtar su amma wannan magana ki batta annabi ya daka maka tsawa yace kar ta faɗa lokacin da wani ya zo gaban annabi sallallahu alaihi wasallam yana anta khairuna wa ibnu khairuna wa sayyiduna wa ibnu sayyidina yace la yastahu yanakum ash-shaytan kada shaytan fa ya rubu kada shaytan ya jawo annabi sallallahu alaihi wasallam baya yadda wannan shine himayatu janabi tauhid da annabi yake yi yana kare alfarmar tauhidi baya barin abin da zai fitar da tauhidi to duk in malami na Allah ne aka yi wannan irin kwama cala ya kamata ya yi tsawatar bayan wannan akwai wani almajirinsa ya yi rubutu shi ma sunan littafin sha'irin rasul taƙila kun same shi a farkon bangon farko sai ya zama ya sadaukar da da littafin zuwa ga shi wannan malam yace ya sadaukar da littafin nan zuwa ga wanda ya man tarahu fataqalahu al-habib mustafa wai in ka ganshi sai ka fiti kamar annabi ka gani kuma almajirin sa ne babba yayi wannan wai shi in an ganshi kamar an ga annabi akwai wanda za a gani a ce kamar an ga annabi mu mu ake zagi ana cewa ba ba san manzon yanzu wannan san manzon Allah ne ka dubi wani ka ce wai in an gan shi kamar an ga manzan Allah ka daga manzan Allah ka martaba shi kenan ko ka kaskantar da manzan Allah ba na ga akwai wani malami na sunna da za a dube shi a ce in ka gan shi kamar ka ga manzan Allah duk yadda ya kai ga ɗaukaka sunna yana nan a matsayin malami ne ya gaji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam cikin ilimi amma kuma ba zai taka martaba irin ta manzan Allah bare a gan shi a ga kamar an ga manzan Allah wannan shi da abin da za ka fara karantawa a shafin farko an sa sunan shi ƙarara kaga irin wannan ya kamata a tsawatar kuma sai a ki tsawatarwa kuma a ce masu wa'azin sunna kuma za su yi bayani to dan menene haka dole ne idan su ba su tsawatar ba mu yi magana mu ce abin da aka faɗa ba daidai bane to wannan abin da ake faɗa al-haqiqatul muhammadiyya ba daidai bane akwai wani littafi idan ana karantawa shi a maulidi sunan shi al-faidul ahmadi في المولد في المولد المحمدي duk a maulidi ana karanta shi watakila ban sani ba ko kunan mai dubur ko barnama'a amma mu dai can ana na wani malamin sinigan alfaidul ahmad ahmad cike yake da wannan aqida abinda yake cikin shi ita ce wannan aqidar ta alhaqiqatul muhammadiyya wanda asalin ta ibnu arabi shine ibnu arabi shine ya shigo da ita cikin musulunci shi kuma ya kwaso ta ne daga har kada irin kafircin mutanen yunan da mutanen farisa irin dai can harka ta maguzanci a can ya kwaso ta ya yi mata riga irin ta musulunci ya shigo da ita musulunci abubuwan da ibn arabi ya shigo da su musulunci marasa kyau suna da yawa don haka alqur'ani yana nuna mana ba haka bane ga yadda ubangiji ya halitta annabi sallallahu alaihi wasallam yana gaya mana ba haka bane ga yadda halitta ta kasance wannan hadisin kuma kuntu nabiyyan wa adamu bainal ma'i wat tin ba haka lafazin sa yake ba kuntu nabiyyan wa adamu bainar ruhi wal jasad haka hadisin yake annabi adam na kasance annabi annabi adam yana tsakankanin ar-ruhu wal jasad tsakankanin ruhi da ainihin ciki gangan jiki amma ba bainar ma'i wa tsini ba yana tsakanin ruwa da tabo annabi adam bai taba zama wani tsakanin ruwa da tabo ba tabo daman ruwan da aka hada shi da tabo sai a zai zama tsakanin shi ba taɓo ba shi ba ruwa ba tsakanin ruwa da taɓo a ya zama taɓo taɓo ne aka halicce shi amma bai zaura wai tsakanin ruwan da taɓo ba wannan bai inganta ba abin da ya inganta kuntu nabiyyan au mata kutitta nabiyyan wanda kuma dukkanin annabawa ubangiji ya riga ya rubuta waɗanda za su zama annabawa duk ya rubuta saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallama ba faro bane a cikin su Allah ya rubuta annabcinsa tun gabanin halittarsa kamar yadda ya sa annabawa duk suka yi bushara da zuwansa annabi isa ya bushara da zuwansa annabi musa ya bushara da zuwansa annabi ibrahim ya bushara da zuwansa dukkan annabawa suka yi bushara da zuwansa Allah ya riki misaqan nabiyyin da ma ataitukum min kitabin wa hikma thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunna annabawa duk aka riki wannan alkawarin a gurin su cewa in har annabi zai bayyana a zamanin kowane annabi ne ya imani da annabi sallallahu alaihi wasallam don haka bayaninsa da annabcinsa ya gabata amma wannan ba shi yake nuna halittarsa ta gabata ba an gane ko halittarsa ba dan bayanin annabcinsa ya gabata ba shi ke nuna halittarsa ta gabata ba bayan an halicce shi kuma ya shekara arba'in kafin a bashi annabci ubangiji ya bashi annabci da da da ikra kamar da kowa ya karantawa ilimi da kowa yake samu don haka ba daidai ba ne a zo a ce a annabi sallallahu alaihi wasallam an halicce shi tun farko kuma daga bangaren sa ne aka halicci duk duniya har ma shi wannan littafin wannan littafin mu'jamu marra annabi sallallahu alaihi wasallam fil manami wal yaqama a ciki yake a muqaddimar yake cewa ai duk abin da ka gani daga annabi ne hatta ba ma ba mai dinna na ƙare dangi duk da duk daga hasken annabi don hasken annabi bai ƙonawa ne ka duba da wai hasken annabi halakarwa yake ƙuna yake saboda haka makaman nukiliya da ake da ake ji da su wai duk daga hasken manzon Allah aka halicce su kaga wannan ai ba yaban manzo Allah yake ba zakin sai yake zakin sai yake to irin waɗannan bayanai da irin wannan da za a shigo da su da sunan girman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba girman manzo Allah bane Allah yake cewa wala in qulta innakum wala in qulta innakum mab'usuna min ba'd al-maut idan ka gaya musu cewa ku waɗanda ake tashin ku ne bayan mutuwa wato ka gaya wa kafirai cewa ubangiji zai tashe su bayan mutuwarsu kamar yadda ya faru halittar su a da can a lokacin da babu su sun san kuma Allah madaukakin sarki shi da ya halicci sammai da kassai kamar yadda yake wala in sa'altahum man khalaqa man khalaqahum la yaquluna Allah in ka tambaye su waye ya halicce su za su ce Allah ne wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal ard wa sakhara ash-shamsa wal qamar la yaquluna Allah in ka tambaye su waye ya halicci sama da kasa ya hore rana da wata za su ce Allah ne sun san wannan shi yake ba sa inkarin haka amma kuma suna inkarin cewa ubangiji zai tashe su bayan mutuwa suna ganin kamar ubangiji ba zai iya yin wannan ba tare da cewa yin abu da farko a hankali shi ya ya sama da abin da yin sa bayan an yi shi duk da cewa ubangiji duk ɗaya ne a gonsa da halittar farko din da mayarwa din duk ɗaya ne wa huwa allazi yabda'u al-khalqa thumma yu'idu wa huwa ahwanu alayh ubangiji shi yake fara halitta shi ne kuma yake mayar da ita kuma wannan shi ya fi masa sauki ya fi masa sauki wannan a tunanin mu amma in ba haka ba daidai ne ubangiji halittar farko da yayi da ta karshe da zai yi babu bambanci babu wani wanda za a ce shi ya fi ba wa ubangiji wahala cewa da in akharna anhum al'azab ko aha wala in qulta innakum mab'uthuna min ba'di mawt la yaqulanna alladhina la yaqulanna alladhina kafaru in hadha illa sihrun mubin sai waɗanda suka kafarta sai su ce ai wannan ba komai bane sihiri ne mabayyani saboda girman kai da kafirci da taurin kai su ce ba za su gaskata annabi sallallahu alaihi wa sallam ba za su gaskata cewa za a tashe su bayan mutuwa ba don haka sai su yi taurin kai su tattara abinda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zo musu da shi su watsa shi a cikin kwandon tsafi su ce tsafi annabi sallallahu alaihi wa sallam yake nuna musu Allah madaukakin sarki ya yi mana gamdakatar ya mana mana jagora Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon kauce mata wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi wasallam من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولا يمتشي نرانر لتنم أكو قوة جماد الأولى هجر المنزل الله صلى الله عليه وسلم 1428 wanda kuma shi ne ya daidai da 21 ga watan biyar miladiya ta 2007 a darasinmu na sha biyar ko a cikin wannan littafi ƙa'idatun jalila fit tawassuli wal wasila wallafar شيخ الإسلام أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وهو تشكر ابن تيمية رسول ɗari bakwai da ashirin da takwas ina faɗa a wasu lokuta don ka rike ka rike ba ɗari bakwai da ashirin da takwas ibn taymiya yana cewa wa ba'du man ra'a hadha aw saddaqa man qala man qalahu innahu ra'ahu اعتقد أن الشخص الواحد يكون بمكانين في حالة واحدة فخالف صريح المعقول ومنهم من يقول هذه رقيقة ذلك المرئي أو هذه روحانيته أو هذا معناه تشكل أجارة ولا يعرفون أنه جني تصور بصورته ومنهم من يظن أنه ملك والملك يتميز عن الجني بأمور كثيرة والجن فيهم الكفار والفساق والجهال وفيهم المؤمنون المتبعون لمحمد صلى الله عليه وسلم تسليما فكثير ممن لم يعرف أن هؤلاء جن وشياطين يعتقدهم ملائكة وكذلك الذين يدعون الكواكب وغيرها من الأوثان تتنزل على أحدهم روح يقول هي روحانية الكواكب ويظن بعضهم أنه من الملائكة وإنما هو من الجن والشياطين يغوون المشركين ابن تيمية idan ba manta ba yana nan inda yake mana magana akan waɗanda suke kiran wani Allah suna neman taimakonsa bayan ya mutu ko kuma baya tare da su su kirawo shi lokacin da suka shiga wani hali na kakanikayi lokacin da suka samu kansu cikin bala'i maimakon su kirawo Allah sai su kirawo wani Allah wannan da suke kira kuwa wala Allah ya rasu shekaru aru aru baya ko kuma in ma yana dan da rai to baya tare da su ballantana a ce ko zai iya yi musu wani abu ne a wannan lokaci to sukan kirawo shi ba Allah ba ibnu taymiya ya ce ga wanda ya dafe cikin wannan akida ta zaman masa jini da tsoka yayi imani da ita ciki da waje to shaidanu sukan taimaka masa akan wannan akidar tashi sai ya kirawo wani Allah ya kira wani waliyi ko wani salihi ko wani annabi ko wani wanda yake zaton waliyin ne ya kirawo sunan shi lokacin da ya shiga wani hali na bala'i sai kuma ya ga wannan mutum gashi da kamanninsa da aka san shi da ita da su ya bayyana gaba gare shi har ma ya taimaka mishi cikin halin da yake ciki to a wannan lokaci sai ya yarda cewa eh lalle wannan waliyin shi ne ya zo taimake shi a wasu lokuta shi aljanin da kansa zai ce ni ne waliyuwa ne na zo in taimaka maka saboda ka nemi taimako na idan ma bai san shi ba kenan kamar wanda zai kirawo sunan wani waliyi wanda ya rayu shekara ɗari biyu ko ɗari uku baya kaga bai san shi ba ba hoto a wannan lokaci bare a ce idan ya bayyana zai iya gane shi ta hanyar hotonsa sai ya ce ai ni ne waliyuwa ne ko ni ne kabir ko ni ne annabuwa ne na zo in taimaka maka to da yawa shaidanu sukan batar da mutane ta wannan hanyar ya kawo mana dalilan da suka nuna cewa shaidanu sukan iya bayyana aljanu shaidanun aljanu sukan iya bayyana ga mutum domin su batar da shi ko su lalata masa addininsa ko su cutar da shi ya kawo mana hadisai da dama da haka ta faru ga annabi sallallahu alaihi wasallama ta faru ga wasu daga cikin sahabbansa kamar abu hurairah radiyallahu anhu lokacin da aka ba shi ajiyar kuɗin zakka kaga haka ta faru gare shi shaidanin aljani ya zo ya zo ya same shi da daddare yana so zai saci wannan dukiya to shine ibnu taymiya yake ci gaba da wannan bayani dai har yanzu yace wa ba'du man ra'a hadha wasu ko wani sashi wanda ya ga irin wannan din da idan da idansa aw saddaqa man qala innahu ra'ahu ba qala hu ba aw saddaqa man qala innahu ra'ahu ko kuwa ya gaskata wani wanda ya gaya masa cewa shi ya gani ya taqada anna ash-shakhs al-wahida to daga nan sai ya zama yana da aqidar cewa mutum guda daya ya kunu bi makanaini fi halatin wahida zai iya zama ya bayyana a guri biyu a lokaci daya a lokaci daya a ganshi a Kano a lokaci daya kuma a ganshi a Katsina a yanzu din nan bayan magaruba ranar asabar yana tare da mu a kano a yanzu kuma yana tare da mutanen katsina yana tare da mutanen kaduna ko Legas ko abuja ko ma wata kasar daban saboda shi ya yadda cewa haka za ta iya yiwuwa saboda ganin cewa ai wannan waliyi ya mutu yana kabarinsa ko ma watakila kabarinsa a wata ƙasa yake can to kuma gashi ya bayyana a wajensa kuma wala Allah wani ma wani ma irinsa a wani guri shi ma ya samu irin wannan bukata ya kira wasu can ma ya bayyana to ibnu taymiya ya ce watakila wani wanda haka ta faru gare shi ya kirawo wani Allah da niyyar neman taimako ya ga mutumin ya bayyana ko kowa wani ya gaya masa shi kuma ya yadda da wani din nan sai ka ga ya yadda da aƙidar cewa shi wannan waliyin a iya ganin shi a gurare daban-daban a lokaci ɗaya. فخالف شريعه المعقول كاغا انن يا ساباوا هنكلي قررا الجسم الواحد لا يكون في مكانين في حالة واحدة أو في وقت واحد أتي جكي دايا أساميش أقولي بيو ألوك تي دايا وانا بزي يوبا أهنكلي ما سابا وهنكلي فأما سبو دا شيطان يا رجايا كرنت دا شي وانا أكيدا سيدا har ma yadda da abin da ya saba wa hankali wa minhum man yaqulu hadhihi raqiqatu zalika almar'i wani yace ai wannan kurwar wannan wanda ya gani ruhaniyatu ko ruhaniyar ta ce aw ma'anahu tashakkala ko kwatankwacin sa ne ya rikida wani ne shi ne ya rikida a kamarsa ya fito ولا يعرفون أما ما تارد سنسن أنه جني تصور بصورته الجنين يبين يفتو أكمن نمو نمتم أما با ونمتم بني ba wani magana kurwa ko dodansa ko ruhaninsa ko wane ne babu wannan shi ne ke cewa wal malaku يتميز عن الجن بأمور كثيرة أشي ملائكة يا شا بمبن تفسكوكي دا داما تأل أمرا دا داما فكان انت دا الجن ملائكة دبن الجني دبن tun daga halittarsu mala'ika halitta ce daga haske aljannu kuma halitta ce daga wuta sannan kuma mala'ika ba zai taɓa taimaka ma wanda ya shirka da Allah ba amma aljanu na yin wannan mala'ika ba zai yi ƙarya ba ya ce ni ne wani alhalin ba shi ba ne amma aljani zai iya ƙarya mala'ika ba zai yi wani abu ba ba zai yi wani motsi ba sai da umarnin Allah wa yaf'aluna ma yu'maruna abinda aka umarce shi da su shi suke yi aljani ko zai iya abin da ya ga dama ko da ya saba wa umarnin Allah mala'ika ba za a taɓa ganin shi ya yi abin da ya saba wa shari'a ba la ya'suna Allah ma amarahum mala'iku ba sa sabo amma aljanu a iya samun wanda zai saba wa Allah a cikinsu ko ya yi umarni da abin da ya saba wa umarnin Allah da manzansa mala'ika ba zai umarce ka da abin da ya sabawa umarnin Allah da manzansa ba amma aljani zai yi wannan to kaga aljani ya sha bamban da mala'ika ta fuskoki daban-daban ta fuskoki da dama kamar yadda ibn taymiya yake cewa wal malaku yatamayyazu 'anil jinni bi umurin kathira wal jinnu fihim al kuffaru wal fusaqu wal juhalu aljanu a cikinsu akwai kafirai akwai fasikai akwai jahilai wa fihim almu'minuna akwai mu'minai almuttabi'una li muhammadin sallallahu alaihi wa sallama waɗanda suke yin biyayya ga annabi sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda dai suka ce kunna tsara'iqa qidada mu ma hanyoyi ne daban-daban akwai mutanen kirki akwai na banza akwai masu ilimi akwai jahilai فكثير ممن لم يعرف أن هؤلاء جن وشياطين يعتقدهم ملائكة da dama waɗanda ba su iya gane cewa wannan abin da suke gani ba ko wannan mutum da ya bayyana gare su cewa aljani ne sai zaci mala'ika ne sai su ɗauka mala'ika ne wa kazalika allazina yad'una alkawakiba wa ghayraha ba ga waɗannan kawai ba har ga masu bautawa taurari da wasu taurari daga cikin gumaka tatanazzalu ala ahadihim ruhun za ga wata kurwa ta sauka ko wani ruhi ya sauka akan ɗaya ɗaya daga cikin ya qulu hiya ruhaniyatul kawaki ke shine ruhaniyar wannan tauraro da ake bautawa wa yadhunnu ba'dhum annahu min al mala'ika sashin sai cewa ai mala'ika ne wa inna ma huwa min al jinni wash shayatin yaghuna al mushrikina wannan ko ba wasu bane aljannu ne da shaydanu suka bayyana don su batar da mushrikai su ne suke bayyana suna batar da mushrikai waɗanda suke tara Allah da wani والشياطين يوالون من يفعل ما يحبونه من الشرك والفسوق والإسيان shaidanun aljanu sukan yi ƙawance sukan yi abokantaka sukan yi abota da wanda suke wanda yake aikata abin da suke so na shirka na fasikanci na saban Allah idan mutum yana aikata abin da shaidanu suke so to sukan yi abota da shi su dinga taimaka masa da wasu abubuwa wanda zai zama ya yi fice da su a cikin jama'a su gaya masa wani labari wanda ba kowa ya san shi ba wani ɓoyayyen labari su kai shi wani guri inda ba zai iya zuwa ba ko kuma ko da zai iya zuwa zai ɗauki lokaci mai tsawo kafin ya kai amma su kai cikin ɗan ƙanƙanin lokaci yana cikin wani hali yana ga kamar zai halaka kawai ya ji an wabce shi an ɗauke shi an fitar da shi daga cikin wannan rinti duk sukan iya yi masa haka idan har yana aikata abin da suke so na shirka da saɓan Allah da fasikanci ba za su taimaka maka ba haka kawai kana sallah kana azumi kana bin sunna wani ya ce dan menene wai ga shi halin da ake ciki din nan dan mai wani aljani ahlus sunna ba zai zo ya taimaka a da yawa ana irin wannan tunani wani lokaci to ai an ce aljanu ma akwai mutanen kirki wa anna minna salihuna wa minna duna zalik to tunda akwai salihai su salihan nan su fito mana yanzu ka duba guri kaza guri kaza ana abu kaza ana abu kaza dan menene ka aini da ni da aljanu ai da kaza kaza zai to Allah bai ba su wannan sulɗan ba ba su wannan sulɗan ba don haka waɗanda suke masu imani masu takawa daga cikinsu ba sa ƙoƙarin zartar da abin da Allah ya hana amma waɗanda suke fetsatsu daga ciki idan ka yi fitsara sai su abokance ka ba ka sai ka sai zama maka aboki su dinga taimaka maka da abin da ke yasa za ka ga duk wanda zai yi ta'amuli da aljanu suna taimakonsa to in ka duba za ka ga cewa ya bar hanyar Allah ba za ta taɓa yiwuwa ba yana kan hanyar Allah ya lizinci addini kuma su taimaka mishi sai ka ga an an ce da shi ko ya daina sallah ko ya yi sallah ba alwala ko ya rubuta alqur'ani da jini ko ya rika taka alqur'ani ko ya daina yin sallah a lokacinta ko ya dinga shan jinin mutane to za a gaya masa wani abu wanda yake na saban Allah ne kuma wani lokaci sai ma sun ɗauko wani saban da yake ba ƙanƙani ba wanda kai tsaye zai kai mutum ga kafirci sai suke shi zai yi a ce sai ya rubuta alkur'ani da jini ko sai ya tsaya akan alkur'ani ya yi tsaye tsirara ya taka shi da kafafuwansa to wannan da bokaye za su gaya wa mutum su ce yi kaza in kana son samun aljanun su suke ba su wannan umar su suke ba su wannan umar wani mutum da Allah ya ba shi kuɗi yana irin harkar harkar smogal din nan mutum ne ya daina sallah ya daina duk wani abu na addini abin yana damu yana da boka bokansa a Nijar ne shi ya zo wata wani lokaci muna tare da malam Jafar Allah ya ji kansa yake faɗa mana yace shi abin yana damunsa bokansa ya hana shi sallah ya ce daina yin sallah ko kuma in zai yi sallah yayi ba yayi da janaba kada ya kuskure ya sallah sai da janaba ko ko ya daina yin sallolin a lokacin su sai zai kwanta ya tattara su gaba daya ya hada su guri guda ne sannan kuma ya ce ya samo dan akuya a dinga ba wannan dan akuyan jini yana sha kuma jinin ma fresh ya ce kuma ya daina alheri da kudinsa amma ya dinga kiran yan bori ana yin bori a gidansa akai-akai to abin ya dame shi yana ta tunanin al'amarin ya je ya ce ya je ya samu bokan cewa dan Allah bokan ya dan sassauta masa sharuɗan ko dai sallah ce dai a bashi yana yi bokan ya gaya masa ba sassauci dole sai ya yi haka ya ce wani lokaci da ya koma da ya dawo gida yake dan sabawa dokokin yana koma abokan ya ce wato sallah kake yi bayan na hana ka bayan na ce kada ƙara yin sallah shine kake sallah yayi ta masa faɗa to shi abin ya dame shi amma kuma bokan ya nuna masa in baya haka zai tsiya shi ko baya so tsiya to za su taimaka ma wanda yake yin fasikanci da kafirci da sabon Allah shi da abin da ibnu taymiya ke cewa wash-shayatinu yuwaluna man yaf'alu ma yuhibbunahu min ash-shirki wal fusuqi wal isyan abinda suke so na kafirci na shirka da fasikanci da sabon Allah fataratan yukhbirunahu bi ba'd al umur al ga'ibah wani lokaci sai su dinga bashi labari wasu abubuwa da babu da ba a san su ba da suke na boye sai su ba sai su bashi labari irin taimakon da za su yi masa kenan in dan su mogalle a ce yau ka kwashi kaya yau akwai masu tsauri a hanyar nan in ka kwashi kayan ka za su rike sannan labarurrukan liyu kashifa biha shi kuma dan ya dinga bayyana wa wa taratan yu'zuna man yuridu azahu ko kuma wani lokaci su cutar da wani wanda shi yake so a cutar bi qatlin wa tamrid ko su kashi ta hanyar kisa ko ta hanyar jefa masa wata cuta don ku kula duk aikin bokanci ne wannan kuma wanda duk zai yi wannan za ka samu ta'amulinsa da aljanu ta'amuli ne na yayi shirka yayi sako yayi kafirci yayi fitsara waɗannan abubuwa su ne za su sa su su so shi har su taimaka masa wa taratan yajlibuna lahu man yuridu min al-ins wani lokaci su ɗauko masa wanda yake so a ɗauko masa a kawo gaban shi daga cikin mutane ce yana son a halarto da wani nan su je su ɗauko mutum tsakar dare mutum sai ya gan shi a wani kungurumin daji saboda haka ya firgita in wani abu ake so ya yi yaƙi daga ran nan ya yi in wani abu ake so ya daina ya ƙi dainawa daga ran nan ya daina wa taratan yasriquna lahu ma yasriqunahu min amwalin nas wani lokaci su sato masa abin da suke satowa na dukiyar jama'a irin wannan a ce za a haɗa tsafi waye waye kai kuɗi ai yawanci aljannun ke sato a baka wasu tsafe-tsafe a ce ka je ka yi a ɗaki ka kulle za ka ga kuɗi da zarar mutum ya yi tsafe-tsafen kuma sai ya ga duk ɗakin ya cika da kuɗi kuɗin jama'a ne ka ga duk kuɗin da kake ci ka yi ta hada hadar ka kuma wai kuɗin ke suka kawo mata a gan shi ya yi manya-manyan gidaje a gan shi yana shiga manya-manyan motoci a gan shi yana ta fantamawa a alhalin kudin world bank kudin world bankin duniya ne aljanu suka abin in ya gaya maka hanyar da ya biyo kudin to za ka kyamace shi za ka kyamace shi ba za ka so shi ba wataƙila ma ba za ka so ka yi kuɗi ba idan ka je yadda ya yi kuɗi hatta irin wannan duk tana faruwa ga waɗanda shaidanin suka riga su zama jiki da su suna yi musu wannan to wani lokaci wanda bai sani ba sai da karama shi ne ibn taymiya zai zo mana wannan daga nan ne ake samun irin wannan karamar ta jabu wace ba karama ba har ta ce ta aljihu yake cewa wa taratan yajlibuna lahu man yuridu min al-ins wani lokaci su je su dauko masa wani mutum da yake so a kawo masa gaban sa wa taratan yasriquna lahu ma wani lokaci su sato masa abin da za su sato masa daga dukiyoyin mutane min naqdin ko kuɗi cash wa ta'amin ko abinci wa siyadin ko kayan sawa wa gairi zalika da wani wannan fayu'taqadu ko fayataqidu annahu min karamatil awliya sai da ki karama ce ta waliyai Allah ya masa wa inna ma yakunu masruqan alhalin satowa akai sai da ki karama ce wa taratan yahmilunahu fil hawa'i wani lokaci su dauke shi cikin iska fa yadhabuna bihi ila makanin ba'idin su tafi wani guri da shi mai nisa cikin ɗan ƙanƙanin lokaci a cikin 1980s an yi wani boka a zaria an sha hira da shi ga wanda za su iya tunawa a jaridar amana yana faɗa irin waɗannan labarurruka na manta sunan shi amma an sha hira da shi a jaridar amana a cika shafuka a yi ta cika a yana ba da labarin irin yadda suke ɗaukan shi tafi da shi saudiya tafi da shi ina ne tafi da shi ina ne ko ba ƙarya yake yi ba ba ƙarya yake yi ba za su yi masa ɗin wannan amma kuma shi bauta muke fa yazhabu fa minhum man yazhabuna bihi ila makkata daga ciki akwai wanda suke tafiya da shi maka ashiyata arafa amma saboda tsiyarsu ba wai za su tafi da shi su taimaka mishi aikin hajji ba ne sai a ra'ayan macin arfa sai su ɗauke shi sai su kai shi arfa da an gama tsayuwa arfa sai su dawo da shi faya udu da fihi sai su dawo da shi faya ta ido haza karama sai zaki cewa ai karama yana gida ana tare da shi har ranar takwas har ran tara da yamma sai su zo su kai shi arfa sai a ya dawo gida kuma ya kwana a gida faya ta ido haza karama sai zaki cewa wannan karama ma annahu lam yahujja hajjal muslimina tare da cewa bai yi hajji irin ta musulmi ba to kaga sharri saboda duk abinda yake ya wajabta ga mahajjaci da wanda yake rukuni shi bai yi ba in banda tsayawa arfa to ina hajji take bai yi ihrami ba bai yi dawafi ba bai yi bai ba duk abubuwan da ake kawai zuwa aka aka tsoma shi arfa aka tsamo shi la ahrama wala labba bai yi ihrami ba bai yi labbaika labbaika ba wala qafa bil bayt bai yi dawafi ba wala baina safa wal marwa bai yi safa da marwa ba kaga wata hajji ce da ba ta musulmi ba hajji ce ta su aljanu din amma ba ta musulmi ba dan amma shi sai zo yana kafafa cikin jama'a su cewa Allah ya karrama shi da wata karama tsayuwa arafan nan ta yau da shi aka yi da ai tsayewa arafa din nan da ni aka yi wa ma'lumun anna hadha min a'zam dalal abu ne sananne cewa wannan yana daga cikin mafi girman bata da kauce hanya wa minhum man yadhhabu ila makka li yatufa bil bayt min ghairi umratin shar'iyya wani a ɗauke shi a sure a tafi da shi makka je dawasi amma bai yi umara ta shari'a ba yuhrimu idza hadha al-miqati ba zai yi ihrami ba idan ya biyo ta kan miqati ko umara ta shari'a akwai ihrami da zaka dauka akan miqati shi an dauke shi kawai an je an kai shi yayi iya abin nan sai kawai ganin shi ya gindin Ka'aba yana dawa wa ma'lumun kuma sananne ne a shari'ar musulunci anna man arada nusukan wanda yake sanya ya haji ko umara bi makkata a makka lam yakun lahu an yujawiza al-miqata illa muhriman dole ne sai ya ihrami kada ya wuce miqati to shi ya wuce bai yi ba kuma dan da gangan suka yi masa haka saboda ba wai su suke bautawa Allah kokarin su lalata addinin nasu ولو قصدها للتجارة لتجارة أو لزيارة قريب له أو طلب علم كان مأمورا أيضا بالإحرام من الميقات كودا مسلم زي نفي شقاقة مكة دان كاسوانتي ko ziyarar wani na kusa da shi wani dan uwana shi ko neman ilimi to an umarce shi a shari'a yayi ihrami daga miƙati ana so ya yi ihrami daga miƙaci hunna na hunna wali man ata alaihinna min ghairi ahlihinna min man arada hajj man arada hajjatan aw umra ana buƙatar bai kai ya wuce nan sai ya yi ihrami wa hal zalika wajibun aw mustahab qaw fihi qawlan mashhuran lil ulama game da wanda yayi nufin ziyara ko kasuwanci ko kuma ainihin shiga neman ilimi tsayawa ya ɗau ihrami ya shiga maka da ihrami wajibi ne ko mustahabi ne malamai a nan suka yi saɓani wasu suka wajabta wasu suka ba wajibi sai ya shiga da ihrami ya iya shiga ma ba ihrami amma dai ana so ya shiga din magana ake akan wajabci ko rashin wajabcin sa to bare kuma wanda zai shiga da niyyar aikin hajji shi ya wuce gurin ihrami kaga kauce hanya kenan shi ne ce wa haza babun wasi yace wannan baga wa minhu sihir wal kahana sihiri da bokanci duk da yake shiga duk batun sihiri da kake ji da bokanci duk wannan babu wa qad basata al kalam wa qad basata al kalam ala hadha fi ghairi hadha al mawdi yayi bayani a wasu gurare daban-daban akan wannan to ba za ka san cewa duk wanda ya suka kauce wa shari'a shaidanu na rudarsu da ire-iren waɗannan hanyoyi da su don karama ba sai ka karanta littattafan da aka wallafa na karamar waliyai waɗanda waɗanda suke da'awar soyayya ga waliyan suka rubuta ka ɗauko jami'u karamatul auliya na yusufun da bahani littafi ne sananne jami'u karamatul auliya ko a tabaqatul kubra na abdul wahab sha'rani ko tabaqat auliya auliya ahli sudan ko auliya sudan na wani mutumin sudan muhammad nur zai sallah da ire-iren waɗannan littattafai ka ga irin abubuwan da ake rubutawa na karama wani abun ba za ka iya faɗa cikin jama'a ba zai faɗi ba sai dai ka karanta ka bashi a nan ne za ka ga abubuwa masu ban al'ajabi domin su yadda suka ɗauka ita karamar dole in dai kai waliyi ne ka zama kana da karama kuma karamar a gurinsu ba wani abu ne karamar shine a ga kayi wani abu da ya saba wa al'ada ya saba wa abin da jama'a suka saba gani ita wannan ita ce kawai karamar a gurinsu kuma in kai waliyi ne dole ta bayyana gare ka in ba ta bayyana gare ka ba to a tuhumci gaskiyarka a cikin littafin alluma na sirajuddin sufi ya rubuta shi a kan harkar waliyai da karamomin a ciki yake maganar cewa ta halittu abdullahi wai ya ce duk wanda ya zauna ya guje wa duniya kwana arba'in min zahada fi duniya arba'ina yauman صادقا مخلصا قلبه ظهرت له كرامات wanda duk zai guje wa duniya kwana arba'in kuma da gaskiya da tsarkin zuciya da ikhlasi to sai karama ta bayyana da a hannunsa in kuma har ba ta bayyana ba to akwai ta cewa dangane da gaskiyarsa to shi yasa duk wanda ya kama wannan tafarki na takashufi ko zuhudu ko gudun duniya ko abin nan to kawai jira yake ya ga karama wato wani abu yake yi yana jiran ya ga sakamakon a nan take to ko sai aljanu su taimaka miki ko su ki taimaka miki in sun taimaka miki ya samu abin damfara in ba su taimaka miki ba ma sai ya shiga damfara kuma ta wata hanya daga nan kuma ya shiga wa addinin Allah makarkashiya to yadda suka ɗauki karamomin suka ɗauka cewa wannan khawariqul ada din abubuwan da suka saba al'ada tilas ne in kana da in kana waliyi sai ka same su ya zama da dinda littattafan da suka rubuta akan batun walittaka sai an yi babi fasali kitab akan karamomi ka ɗau littafin littafin at-ta'arruf li madahib ahli tasawuf na abubakar kalabazi za ga fasali guda ya yi fasali na 26 a littafin fasali guda a kan karama haka na shi ma littafin alluma na tsufi ainihin shi ma wasu babubbuka ya ware a kan wannan haka nan a risalatul kushairiya na abul qasim al-kushairi shi ma shafuka sun kai hamsin ya ware kawai ana cewa lalle lalle ka samu karama in kana sufi lalle lalle ka yadda ka samu karama to kaga in ta ki bayyana din ba ta aljanin mutum sai ya dinga ƙarya kuma sai ya dinga ƙarya saboda an nuna walittakar ba za ka samu ba sai da wannan sai ka fito da mutane wani abin da ainihin ba ba su taba gani ba ko kuma a'a wani abin da zai dimauta hankalin to sai sa aka ka zo ka dauki jami'u karamatul auliya na bahani ko ka dauki littafin abdulwahab sha'arani kana ga irin batuttuka da ake na karama to kanka zai ɗauri a cikin littafin jami'u karamatul auliya bara kan bamu kaɗan daga cikin irin karamomin wanda za su faɗi wasu ba za su faɗi ba shi yusufun da bahani ya rubuta